bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari uku da tamanin da shida a yau za mu ci gaba akan hadisi na dubu da ɗari uku da tamanin da bakwai wanda kama hadisin al'imam al-bukhari ya aje babi da unwan babu mauti yaumi litnain wannan babi ne wanda zai yi bayanin fadla ta rasuwa ranar litinin akwai hadisi wanda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah maɗaukakin sarki yana ƙadarta ma mutum lokaci na rasuwar shi tun lokacin da yake ciki. Annabi ya ce fa yu'mar ai za a umarci mala'ika bi arba'i kalimatin da ababe kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'id aw shaqi waɗannan ababe duka sai an rubuta shi kwanaki da mutum zai yi a duniya aikin da mutum zai yi dan wuta ne ko dan aljanna kuma Allah madaukakin sarki yace fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun kinan kowa Allah ya yanke mashi ranar mutuwar shi da yaushe zai mutu to wannan unwani wanda al-Imam al-Bukhari ya aje zai yi bayani ne akan fadla ta rasuwa ranar litinin shin mutum yana iya sa makan shi ya rasu wata rana ta daban Allah maɗaukakin sarki shi ke ganin dama ya yanke ma mutum lokaci wanda zai rasu kuma ya rasu a lokacin da Allah ke so kenan wannan me yasa aka kawo wannan kenan sai malamai suka ce ya zama kanshi yana son ya rasu ranar litinin saboda ya yi daidai da rasuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya samu hakan to abin da ake bukata kenan in bai samu hakan ba to zai samu ladan addu'a da nuna kamna da nuna sanya dace da ranar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu a cikinta. الإمام البخاري يتي حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر دغ عائشة رضي الله عنها تتي ناشقة وجد أبو بكر رضي الله عنه فقال سي أبو بكر بين فيني سيتي في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي تكن تفافي نوني في كم ثوبا أي تكن تفافي نوني كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم ككما النبي لكفني قالت في ثلاث أثواب بيض سفهلية سفهلية سيتتي الإيم النبي صلى الله عليه وسلم لكفني تكن تفافي قداء أكو سفهلية وند أكزود سودك يمن farare laifa fiha qamisun wala imama ba riga ba kuma rawani a ciki wa qala laha sai abubakar radiyallahu anhu yake tambaye aisha radiyallahu anha fi ayi yawmin tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wani yini ne annabi ya rasu قالت يوم الاثنين أي النبي يا رسول الله لتنني قال فأي يوم هذا سيكي تنبيه إيشي تونا مو أيو إنا وليني نمكي تكي قالت يوم الاثنين ta ce ranar litinin ne kala arju fima baini wa bainal layl ina kamna Allah ya ɗauki raina tsakanin wannan lokaci da nake ciki zuwa dare fa nazara ila thawbin alaihi sai abubakar radiyallahu anhu ya kalli kaya wanda ke ga jikin shi kana yumarradu fihi wanda ake yi mashi jinya a cikin shi at-tamrid shine jinya bihi rada'un min za'faran yana da wani turare a jikin shi shi wannan kayan فقال اغسلوا ثوبي هذا sai abubakar radiyallahu anhu ya ce wannan tufafin nawa ku wanke su wa zidu alaihi thawbaini ku kara mashi biyu irin shi fakaffinuni fi fakaffinuni fiha ku yi mani lakafani a cikin su kuntu Aisha radiyallahu anha tace inna hadha khalaq wannan tufafi ne wanda suke sun tsufa qala innal hayya ahqqu bil jadid sai abubakar radiyallahu anhu yace mai rai shi ya cancanci ya sa kaya wanda suke sabi min al mayyiti ba mamaci ba innama huwa lil mihla ai shi la kafani yana kasancewa ne dan ruba in ɗan adam ya ruɓe wannan ruwa na ruɓar shi su za su kasance alkafanin menene amfanin sai an nemi sabo falam yutawaffa hatta amsa min lailati thulatha abubakar radiyallahu anhu Allah bai karɓi ran shi ba sai da ya mareta daga dare na talata wa dufina qabla an yusbih sai aka rufe abubakar radiyallahu anhu kamin ya wayi gari wannan hadisi ne na aisha wadda take faɗa lokacin da ta shiga wajen babanta abubakar radiyallahu anhu lokacin da yake cikin rishin lafiya ta rasuwar shi فقال في كم kafantun annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bangaren lugha kam tana buƙatar tamyiz kam sauban kenan tufafi nawa ne wannan tamyizi na kam ana zuwa da tamyizi in ta zamo kamci ta tambaya kam akwai kam wadda ke nuna yawa fakan tsairin ya tsiru wala ka zazi wa kan tsibin ya fufu wala ka miski kam tsibin amma irin wannan in aka zo da ita ana tambaya to abin da zai biyo bayan ta yana zama wa mansub ne sai ka ce kam sauban ba za ka ce kam saubin ba dan akwai kam wadda ke nuna yawa kan tsairin da yawa tsuntsu ya tsiru wala kabazi yake tashi amma ba kamar shaho ba wa kan tibin ya fuhu wala ka miski da yawa turare ke kanshi amma ba kawai yadda miski ke yi ba to kaji kan tsairin abin da ya biyo mata baya kenan da yawa daga tsuntsaye wani lokaci a cikin alkur'ani ana hada ta da min wa kan min qaryatin in ta zamo ta yawa ce tana abin da ke bayanta tamyiz na ta zama majrur ne amma in ta zamo ta tambaya ce to abin da ke bayanta yana zamowa mansub ne shine yace fa kam idza ji'ta biha mustafhiman fansib fa qul kam kawkaban nahwa sama in ka zo zaka yi tambaya da kam fansib ai tamyiz na ta sai ka zo da shi منصوب فقل كم كوكبا نحو السماء كو تحوي السماء إذن كم كوكبا تورار نوني sai ka zo da shi mansub hakaza shi ne abubakar radiyallahu anhu ke tambaye shi aisha tufafi nawa kuka rufi eh, nima annabi sallallahu alaihi wa sallama lakafa ne da su suka ce wannan tambaya ko dai ya zama na tambaya ce yake na haƙiƙa dan bai sani ba dan bai san tufafi nawa ne ba ko kuma ya zama na yana sanya faɗa ma shi cewa rashin lafiyar nan yana ganin ba za ta bar shi ba amma ta hanya wadda ba za ta sa ta jimu sosai ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu da shekara biyu wannan abin da ke damun ta har yanzu yana nan kuma ta ga ginshikinta babanta kuma gashi shi ma yana kan hanya to annabi sai ya so ya fara yi mata irin wannan tambayoyi abubakar radiyallahu anhum ya so ya fara yi mata irin wannan tambayoyi da tamhidi dan ya nuna mata ga abin da ke tafi sai ta faɗa ma annabi ta faɗa ma abubakar radiyallahu anhu ta ce annabi an yi mashi na kafani ne cikin tufafi guda uku wanda suke farare sahuliyya wannan nisba ne zuwa sahul wani gari ne a yaman ake ma wannan suna in za ka dangana shi da wani abu sai ka sa mashi ya nasab sai ya zamo sahuliyya wadda ake danganawa zuwa ga sahul din nan وقال لها في أي يوم توفي ونرانات النبي صلى الله عليه وسلم يرسو سيتتي يوم الاثنين سيتف قال فأي يوم هذا ونيني نيميك يتكنش أينزو قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل إنا قولا كامن ينززوا دري ألا يأترينا kuna ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ranar litinin abubakar radiyallahu anhu ya so ya rasu ranar litinin amma bai rasu ba sai ranar talata akwai hadisi wanda yake yana da rauni na ɗaiɗaikun hanyoyin shi amma yana ɗaguwa ya zamo hadisi ne wanda yake hasanun ko hasanun da zai wanda za a iya kafe hujja da shi na rasuwa daren juma'a ko yinin juma'a akwai wata bid'a wadda ta shigo matu'a ko waɗanda ke ƙoƙarin yin kariya zuwa ga abin da yake kira zuwa gare shi ko ga malamin shi shi ne a rinka kallon ranar da mutum ya rasu a baya akwai malami wanda aka ce ya rasu ranar juma'a wasu suka fito suka ce ƙarya ce talata ya rasu aka ɓoye mutuwar tashi aka ce ranar juma'a ne ya rasu wani kuma ya rasu a ce to ba ga irinta ba da Allah ya tashi kashe shi sai kashe shi talata ko kaza wannan magabata ba su yin haka saboda baka san bala'in da ke da kwai ba wajen yin wannan tarabbus din da yin wata magana irin wannan shine sai ka samu annabin kan shi shi ba ranar juma'a ya rasu ba in ka zo ka ayyana cewa talata abubakar talata ya rasu don haka annabi ya faɗi fadla na rasuwa ranar juma'a wannan bai nuna wanda bai rasu daren juma'a ko ranar juma'a ba bai gama da alkhairi ba da duniyan nan dan da ka motsa za ka faɗan wani abu sai ka tar daga annabi sai ka tar daga abubakar a wannan al'umma kuma ta muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar annabi ba kaman abubakar radiyallahu anhu yanzu sai ka zo ka tadda wasu ma suna kira zuwa gaskiya sai ka ga sun zaƙe ai kaza da kaza da kaza jama'a ba rasuwa wata rana ba ko mutum ya rasu ba a ji yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan bai nuna cewa bai tuka da alkhairi ba wannan bai nuna cewa ya yi mummunar tikawa don su da yawa mutum lokacin da zai mutu ya bai sani kuna ganin mutane wasu sun sai shiga cikin raibuba sai hankalin shi ya ɓace yana iya yi kwanaki wani wani yana iya yi watanni sannan a ƙarshe ya zo da su wani daga ciki za ku zo fitar da mutumin kirki ne yana rike da Allah yana menene don haka yanzu abin da aka sa gaba wajen yi ma juna raddi wai malam wane rana kaza ya rasu malam malam wane rana kaza ya rasu wanda ya rasu rana kaza ya gama lafiya wanda bai rasu wannan ranar ba kenan da wata to wannan gaskiya abu ne wanda yake ya shigo ma waɗansu mutane dan in ka kalli waɗanda ke yin wannan abin sai ka zo ka tarda ko da mutumin malami ne yana da sunan malanta yake magana amma dai gaskiya da saura to ba a aji sa'ada ta lahira da ranar da mutum ya rasu ko kuma an ji ya ce la ilaha illallah ko ba a ji ba abinda ake bukata wanda aka ji ya ce la ilaha illallah za a kyautata mai zato sosai wanda kuma ba a ji ba kai ka sanya kakale karshen alfaz nashi yana yiwuwa wanda ke kusa da shi ma bai ji abin da ya faɗa ba to don haka wannan yana kusa da yi ma mutane hukunci da abin da zai zamo ƙarshe a lahirarsu wannan abu ne wanda kuma ahlus sunna ba su tafiya a kan shi sai masu yi su yi ƙoƙari su kiyaye wannan yana nuna rana ta alhamis ita ma tana daga cikin ranaku wanda mutum zai fatan irin rana wadda take an ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikinta shi yamma litinin alamis yamma litinin ranar litinin wadda aka ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ya zamo shi ma cikin ranaku wanda suke ranaku ne wanda suke suna da fadla don ga abubakar radiyallahu anhu yana fatan a ce wannan rana ya rasu wannan ya nuna maka yanda abubakar radiyallahu anhu yake san annabi yake kamna shi kamna ta sa har rana wadda annabi ya rasu shi ma so yake ya rasu a wannan rane wannan ke nuna gudun duniya na abubakar radiyallahu anhu lokacin da yake son a mai lakafani a cikin tsofin kaya lokacin da aisha radiyallahu anha ta bashi labarin cewa wannan tsofi ne ya ce to me zan yi da sabi matacce me zai yi da sabon kaya wanda yake mai rai shi ya cancanci a sa mashi safi ya ce wannan tufafi wanda za a samu mutum da kafa ne za su zamo lilmuhla shi ne ruwa da ruba ta mamaci kenan abin da za a samu mutum da kafa ne a ƙarshe zai zamo wurin ajiyar wannan rubabban nama da rubabban ƙashi ne shi ma ƙarshe likafanin ya kai ya rufe ko bai rasu ba ba dukkan abin da mutum yake guri ba ne yake samu ma kullu ma ya tamanna mar'u yudrikuhu ba dukkan abin da ɗan adam ke guri ba ne yake samu ta'tir riyahu bima la tashtahi sufunu ko tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu da yawa iska ke zuwa bayan da masu jiragen ruwa ke bukata ba sai bai rasu ba sai ranar talata ranar talata wasu malamai za ka ji suna ganin mi yasa ya yi jinkiri ba wanda isa ya san mi yasa wai saboda bayan annabi ne ya karɓi khalifanci don haka Allah ya bar shi ya jinkirtar da rasuwar shi haka za ka gani wasu masu sharhi suna faɗa amma dai Allah shi ya san me yasa ya ɗauki ran annabin shi ranar litinin sannan kuma ya jinkirtar da rasuwa abubakar radiyallahu anhu ranar talata kuma an rufe shi da daddare qabla an yasbih kamin ya wayi gari wannan shi ma ya nuna ana iya a rufe wanda yake mamaci ranar da ya rasu ko da daddare ne ba dole sai an jira safiya ta yi ba باب باب موت الفجعة البغتة wannan babi ne wanda zai yi bayani rasuwa ta kai tsaye ta mame mautil faja rasuwa ta mame albarta wal faja dukkansu yana nuna abu ya mame ka ba tare da ka samu tazara na ka shirya ba rasuwa ta kai tsaye akwai wasu hadisai wanda suka zo wanda ke nuna yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama shine mutuwa ta kai tsaye wanda wasu hadisai wanda suke ba'ifai ne suke nuna fushi na Allah ne kamu ne na Allah kamu ne na cikin fushi akhazatu asafa ko asaf kamu ne na Allah na fushi in ta zamo ga wanda yake mutumin lalatacce ne kuma hutawa ne ga wanda yake mumini to in kiyama ta matso zaka ga yawan mace-mace na kai tsaye yana faruwa saboda hatta hanyoyi na a mutu ɗin ma sun ƙara ƙaruwa. A da abinda mutum zai yi kurum in kan doki yake faɗo, wani lokaci in bai taka shi ba ya yi jinya a ɗora shi in karewa ya yi ko gocewa ya ci gaba da rayuwar shi. Amma irin faɗuwa na mota ko karo ko wani abu. ba su da shi a wancan lokacin a yanzu kuma ga tafiye-tafiye ana yi ta yi ga haɗari na mota dukkan wannan yana sa mutuwa ta kai tsaye ciwuwuka wanda suke sun sabanta wanda suka shafi zuciya kwakwalwa dandanan sai zuciyar mutum ta buga yana yanzu yanzu nan zai iya faduwa kawai ya mutu ko kwakwalwar shi ta dakata ko abu na kai tsaye to wannan yana da yawa in tashin alkiyama ta matso kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa tabbas ya zama da mutum ya ga alama ta rasuwa yana da amfani don in dai ba ya kai ga gargara ba ne ya kai lokacin da rai ke fita to cikin rashin lafiyar shi ma in ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mashi laifukan shi in dai bai kai lokaci na ɗaukar rai ba Allah yana karɓan tuban shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana karɓan tuban bawa malam yugargir muddin bai kai ga fitar rai ba ko da yana cikin rashin lafiya ta tsananta ya ji nauyin rashin lafiya ba irin wanda ya saba ji ba ne in ya nemi yafiya Allah Allah yana iya yafe mashi in dai bai kai lokacin fitar rai ba to amma ya zo maka kai tsaye din nan to wannan abu ne wanda yake zai iya zo ma mutum ba tare da ya shirya ba wannan in mai fita daga hanya ne ta saban Allah ana iya ritsa shi cikin wannan saban Allah da yake don haka dai kamata ya yi duk mai rai ya zamo yana tantance a kowane lokaci mu mutum yanzu yanzu zai zamo yana yin wasu abubuwan gaye da rai kai tsaye sai ka ji an ce ya biya wuce فكم من فتى يمشي ويصبح لاهيا وقد نفجت أكفانه وهو لا يدري da yawa mutum zai wayi gari ya maraita yana gashi an gama ɗinka lakafanin shi bai sani ba فكم من صحيح مات من غير علة وكم من فقيم مات حينا من الدهر عاش عاش عاش حينا من الدهر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من فطيم عاش حينا من الدهر الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Aisha radiyallahu anha ta ce wani mutum ya zo ya ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inna ummi iftulitat nafsuha wani mutum ya zo ce ma annabi mahaifiyata ranta an cire ranta an zara ranta wa abunnuha law takallamat tasaddaqat ina tsammani wannan mahaifiyata wadda za ta yi magana ko da za ta yi sadaka ne fa hallaha ajrun in tasaddaqtu anha shin tana da lada in ya zama na yi mata sadaka qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tabbas za ta samu lada kalimata iftu li tat nafsuha a nan ne aka samu abinda al'imam bukhari ya aje unwanin dan shi ai an karɓare kai tsaye ba tare da an ɗauki lokaci ba na rashin lafiya me yasa al'imam bukhari bai kawo wancan hadisai ba saboda ba su a kan sharaɗin shi ba dukkan hadisi bane wanda ya inganta al-Imam Bukhari ya zo da shi a cikin sahih nashi da yawa akwai kitabu tarikh nashi yana kawo wasu hadisai wannan sahihul Bukhari ya tsamo hadisai ne na daban wanda ya yarda da su sosai wanda ba wani kai kawo amma in kana karanta sunan Tirmidhi zaka ji al-Imam Tirmidhi yana cewa sa'altu Muhammad ibn Isma'il na tambayi al-Imam al-Bukhari akan wannan hadisi fasahahahu ko hassanahu ila akhirih kinan wannan ke nuna akwai hadisai sahihai wanda al-Imam al-Bukhari ya yarda da su amma kuma bai sai sanyo su nan ba dan anan yana da wani sharafi na daban baya ma yayi tantancewa yayi ya kausasa ba kowane hadisi ne yake daukowa ya kawo anan ba dan haka bai kawo waɗancan ba sai ya nemi wata kalima wadda ke nuna mutuwa ce ta kai tsaye sai ya amfani da ita akan anwani wanda ya aje wancan hadithai wanda suke fitowa a fili su nuna rasuwa ce ta kai tsaye sai bai kawo su a nan ba wannan kuma ke nuna maka ba wai kowace rasuwa ce ta kai tsaye ba tana nuna mutum zai shiga cikin mugun abu a lahira a'a kamar dai yadda yake in mutumin kirki ne Allah ya hutar da shi don rishin lafiyoyin nan da wahalar da iya da dangi da sauransu zai zamo kafara ne ga wanda yake mai imani saboda rishin lafiya ita ma kafara ce annabi cewa ya ko da shanka wannan kaya za ta soki mutum sai Allah ya bashi lada akai to rishin lafiyar ma haka nan kenan zai iya samu ƙarin daraja na rishin lafiya amma ƴan uwa da ƴaƴa da makannata za su wahala wani lokaci wajen magani kai kawo faɗi tashi wani lokaci kallon wanda suke so cikin mawuyacin hali dukkan su ƴan uwa da fiya da wanda suke mata da wani abu suna azabtuwa da dukkan wannan kenan in ya zo kai tsaye ya rasu kuma ya zama na Allah ya mai tanadin kyautawan rayuwa wannan abu ne wanda yake in mumini ne yana da daɗi ga haka nan to ita ma kuma jinkirin na mutum ya rishin lafiyan ga wasu alkhairi ne dan zai zamo ya ɗibin laifuka da yawa wannan kwanci da zai yi zai zamo ya fidda shi daga duniya yana tas an wanke shi daga dukkan laifukan shi wannan ya ce ina tsammanin inda za ta yi magana da za ta yi sadaka shin in na yi mata sadaka tana za ta samu ladan fala na'am tabbas in aka mata sadaka za ta samu lada wannan ya nuna maka sadaka tana kai ma mamaci sadaka tana kai ma mamaci al-imamu nawawi ya nakalto ijma'i akan haka addu'a tana kai ma mamaci sadaka in aka mamaci tana kai mashi wasu ababen sai aka yi saɓani a cikinsu kamar karanta alkur'ani da abin da ya kama da haka wanda dai ya tabbata tabbas ne shine sadaka da yin addu'a ga mamacin nan don haka mutum ya rasu ana yawaita yi mashi addu'a da cewa Allah ya mashi gafara Allahumma ghfir lahu warhamhu Allah ka ji kanshi Allah ka tausaya mashi ha wannan addu'a ce wadda annabi ya ce lokacin da ya rufe mamaci ya ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al amma ka rinka jawo wasu ayoyi wanda ke ɗauke da wasu kissosi ka ce a karanta ma mamaci da alkhairi ne yin wannan abun da annabi ne zai umarci sahabbai su yi a karanta izaja a kafa kaza izaja a nasrullahi in taimakon Allah ya zo wal fath fatahi ya zo wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah fa sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi tare da gode ma Allah ubangiji wastaghfirhu ka nemi gafarar shi innahu kana tawwaban wannan tana ba da labari ne na kusantowar rasuwar ma'aiki ga yaya zai yi in ya ga mutane na shigowa to sai kace a karanta ma wannan mamacin wannan abu na'am ayoyi na alkur'ani suna da albarka suna da daraja amma nan annabi ya san da su amma ba su yi a karanta ba qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai yake Allahu samad shi ake nufi da bukata ko kuma shine wanda bai da ciki lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura ce mai albarka annabi cewa tana daidai da ɗayan alqur'ani to amma annabi ai ya san da ita amma bai ce a karanta kafa uku ba ko a karanta kafa kaza don haka ka yi abin da annabi ya yi ko ya ce a yi wasu yaye-yaye yana yiwuwa za ka iya cutar da mamacin da su saboda annabi duk ya san wannan surori ya san wannan ayoyi ya san adadin kafa sha ɗaya tun da ake annabi bai taɓa cewa a yi wani abu kafa sha ɗaya ba ni ina tunanin ina ne wai malamai suka samo a yi kaza kafa sha ɗaya sha ɗaya mu a maraɗi dai sha ɗaya suke tare kaji sun ma ƙara ɗaya
sha ɗaya ne da wuturi sha ɗaya sha ɗaya ni dai abin da na saba ji maraɗi dai kafa sha ɗaya
da wuturi suke haɗa
nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da sadaka tana da tasiri kenan yawan yin sadaka ga wanda yake mamaci da yi mashi addu'a addu'a kuma a rinka cewa Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mashi Allahumma ghfir lahu warhamhu ya kamata duk mutane su hardace wannan saboda ko wajen sallah ta gawa annabi cewa yayi da za a samu mutum ya rasu a samu mutum wani lokaci ɗari annabi yake wani lokaci ƙasa da haka su yi mashi sallah dukkansu suna neman ceto na Allah ya mashi gafara ya mai rahma sai Allah ya karɓi ceton waɗannan mutanen gare shi kaga da an koya ma mutane Allahumma ghfir lahu warhamhu ko wajen sallar gawa a faɗa ma mutane abin da ya kamata su rinka yi da abin da ya kamata su rinka faɗa dan wani kawai in ya shiga sallah ta gawa ko a makabarta ne ko a wurin da ake yi ma gawa sallah ba abin da yake tunane kawai sai dai ya ji takbir na liman ya bi kawai da ya ta Allahu akbar wani ya ma daga hannu wani ya yi kabbara kadai amma ababen da ke tsakanin wannan da wancan ba a cika ba su kula ba to da ya zamana an samu mutum ɗari kamar yanzu kana ga yanzu wajen makabartu da wahala a yi sallah baka da mutum fiye da ɗari ba ɗaruwa ake samu to in aka koya ma mutane ku rinka cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu zaka karanta Fatiha zaka yi salati ga Annabi zaka yi ma mamaci addu'a in ka zo ka rakkaza da Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu to in yana mana an yi katare mutanen duk wanda suka mai sallah sun rinka faɗan wannan to annabi ya ce sai Allah ya karɓi ce ta su ga wannan mutumin wanda ya rasu yana da mahimmanci su masu yin limancin su rinka rakkaza ma mutane akan wannan kai ya zama ana sallan wani na can yana wani tunani daban kawai in yi an ce Allahu akbar ya tsaga hannu a'a ya rakkaza wajen addu'an nan ga mamaci abu ne wanda yake mamaci yana samun albarka ta wannan addu'a ta musulmi kuma Allah zai iya karbawa to kaji da yace da za ta yi magana da ta yi sadaka wannan ya nuna amfanin mutum ya ga alamar mutuwa shi kenan daga nan zai fara shiri in yana da wani mugun abu wanda yake yi na saban Allah sai ya bari in yana da wani abu wanda yake son ya tanadan makan shi bayan mutuwar shi sai yi kokari ya tanadan makan shi shi sabanin in ta zo maka kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kad daya dayanku ya zamana ya kwana dare ne darare guda biyu yana da wani abin da zai yi wasiya ya ce in ya mutu a yi mashi shi sai wasiya shi tana ƙarƙashin matashin kanshi abdullahi ibn umar ya ce tun da na ji wannan daga ma'aiki ban taɓa kwana ba dare biyu sai na aje abin da nake son a yi mani bayan mutuwa na aje shi ƙarƙashin matashin kaina wannan hadithi da kuma magana akan mutuwa ta kai tsaye yana karantar da mu ko da yaushe mutum ya tantance ko da yaushe ya zamo tsakaninka da Allah kamar za ka mutu yanzu ne akwai wasu daga cikin magabata wanda aka ce inda za ka ce ya ƙara aiki akan wanda yake yi yanzu zai mutu bai isa ya ƙara wani abu ba saboda riko da Allah da tantancewa wajen ibadan ya kai matuka wajen tsare abin da ba a so ya kai matuka da za a ce mashi gobe za ka mutuwa aikin da ya kasance yana yi bai isa ya ƙara akan wannan aikin ba in ma dai baka kai haka nan ba to ka kusanto ya zama na abin da Allah ke nema gare ka a wannan yinin ba abin da ka rubike abin da Allah ya ce bari a wannan yinin ba abin da ka yi saboda mutuwa tana zuwa bagtatan kai tsaye babu ma ja fi qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abi bakr wa umar wannan babu ne wanda zai bayani akan abin da yazo na bayani cikin kabari na ma'aiki da abubakar da umar radiyallahu anhuma qaulullahi azza wa jalla fa aqbarahu faɗan Allah da ya ce fa'akbarahu ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فأقبره الإمام البخاري يتي أقبرت الرجل أقدره إذا جعلت له قبرا ذاك يتي وأقبرت الرجل إن كفى مش قبري قبرته إن كيدن شيء كفافا ألا مدعو جنفركي ياتي ألم نجعل الأرض كفافا أي ودكي حقي سقباتيا أحياء وأمواتا ذاك رايو أكن قسا sannan kuma in aka tashi rufewa a rufe ka a ciki Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا وند ذا سزمو سنادا سنا رايوة أتكن سنادا لي كما أعرفي سو سنا أمتي wannan lafafa ne wanda ya zo da su na alkur'ani fa akbarahu da kuma kifata الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام حاء وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتعذر في مرضه ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman uzuri a cikin rishin lafiyar shi na ya samu dama wadda zai zama cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha yana cewa aina ana yauma aina ana gadan sai ya ce a yau a ina nake gobe a ina nake istifa'an li yaumi Aisha saboda yana ganin jinkirin zuwa na rana ta Aisha radiyallahu anha falamma kana yaumi yayin da yini na yazo wanda annabi yake waje na qabadahu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya dauke ran shi baina sahari wa nahri tsakanin kirjina da kuma wuyana wa dukhila fi baiti sai aka rufe ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ɗaki na. Aisha ta ce in kana, ai innahu kana, hadi in ana ce mata mukhaffafa min thaqila ai innahu tabbas kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la yata'azzar yana neman uzuri akwai riwaya la ya taƙaddar ai yana neman ƙadarta wani wuri yake fi maradahi a cikin rashin lafiyar shi abinda ake nufi dai yana neman ya samu dama wanda zai kasance a cikin ɗakin aisha radiyallahu anha yake cewa aina ana yau aina ana gadan kenan ina nake yau ina nake gobe istifta'an liyaumi Aisha saboda yana ganin jinkirin zuwan ranar Aisha a ƙarshe matan annabi suka yi shawara na ya zauna ya yi jinya saboda ɗaukar shi da ake ana kaiwa ɗaki-ɗaki suka ce ya zauna ɗakin Aisha radiyallahu anha wannan hadisi yana nuna mamu kamna istifta'an liyomi Aisha saboda ganin jinkirin zuwan rana ta Aisha radiyallahu anha in an tambaye shi yana da rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da lafiya man ahabbu nas ilaik ba tare da an bambanta tsakanin maza da mata ba annabi yace Aisha da aka ce wa kafi so wa ya fi soyuwa gare ka yace Aisha kila minar rijali kana abuha daga cikin maza yace babanta istifa'an liyali Aisha wannan ya nuna bambanci tsakanin mata mutum yana da lafiya mata ba iri ɗaya ba ne akwai mata wanda suke abin ƙefa kewa ne akwai mata wanda suke suke sa ma mazan su ciwon zuciya wallahi wasu matan sun san yadda za su yi fira da kai sun san yadda za su yi in wani abu za su nema su neme shi cikin hankali ba tare da kaji wani abu ba wasu matan matsaloli ma ba su san lokacin da za su kawo su ba za su daddalo matsala bayan matsala bayan matsala bayan matsala in kana da hawan jini inda za a auna ka sai a ga ya karu wasu matan kuma sun san yadda za su yi su ɗauki hankali za ka ga gabatar ma mutum da abin da yake bukata ana nan ana ganin me kake so a baka shi wani abu ka fi so ka ga shi gaba gare ka wace irin fira ka fi so ka je ta wasu kuma ba abin da ya sha masa kai hata nema da nema kawo kawo kawo sai miji ya ji bai san ma ya zamana wannan wurin sai ya ji bai san zama tare da ita wa Aisha radiyallahu anha tana daga cikin waɗanda suke suna da ulfa in aka zauna da su la yumallu hadithuhum lana julasa'u la yumallu hadithuhum kenan ita Aisha tana ɗaya daga ciki wadda take tana da daɗin fira tana da wayewa ta san me ya kamata ta san me za ta yi kallon annabi kaɗai in ta yi ta san me zai yi nan gaba me zai so kaji lokacin da Zainab ta rice Aisha radiyallahu anha ta rinka gaya mata yadda take so me Aisha radiyallahu anha ta ce sai na kalli annabi in ga in na rama wannan yana nuna kusanci ƙarshen rayuwar shi a gare ta tare da ita ya ƙare amma yanzu za ka samu mutanen banza ba mu gajiya da maimaitawa wannan matacce suke zowa suna tsine ma albarka da a ce yahudiyawa ne suka sami irin wannan matan za su ɗaukaka ta ne filgaya da a ce wanda ke kan addinin nasara ne suka sami irin wannan mata ta annabinsu wadda annabi ke so irin wannan so take san annabi irin wannan da in suka tashi za su daga ta ne amma mu cikin al'umma na annabi sai aka samu wasu lalatattu ba wanda suke zagi irin ta kai addini na shi'a abin tsantsani ne wallahi abin tsantsani ne kai masoyi annabi ce makiyarka masoyin annabi shine makiyinka larabawa ce suke habibu habibi habibi masoyin masoyina masoyina ne to masoyi annabi kai ita ce makiyarka ka san ko a al'adance tsarin dai bai yi ba wa dukira fi baiti Aisha radiyallahu anha ta ce an rufe annabi a cikin ɗakina wannan ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cikin masallacin shi aka rufe shi ba cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha aka rufe annabi wannan ke nuna waɗanda suke kawo dalili da cewa ai ga annabi nan cikin masallaci ga annabi nan wuri kaza ga annabi nan wuri kaza ba su da hujja a nan annabi ɗakin Aisha aka rufe shi lokacin banu umayya wajen yalwata masallacin annabi aka sa ɗakin Aisha cikin masallaci. Wannan shi ya kawo samuwar ɗakin Aisha a cikin masallaci na annabi, wa min samma kabar na annabi shi ma ya zama cikin masallaci. Lokacin da aka rufe annabi an rufe shi inda ya rasu kuma ɗakin Aisha ya rasu. Kenan dukkan waɗannan kaburbura guda uku da aka rufe abubakar da umar dukkan su an rufe su da ɗakin aisha ba cikin masallaci ba malamai suka ce in ka dai ga kenan ba annabi mustahil ne a ce an rufe shi kuma a zamanin shi ta kaka sai da ya rasu aka rufe shi kuma ina aka rufe shi an san inda aka rufe shi ba cikin masallaci ba ne balle ka aje shi matsayin dalilin za a kai mamaci masallaci a rufe shi sannan abubakar da umar su ma cikin ɗakin Aisha ɗin aka rufe su. Abubakar an rufe shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ya nemi izini na Aisha radiyallahu anha wadda da tana tunanin a rufe ta a wurin. Da Umar radiyallahu anhu ya tambaya ta yi izinin a rufe Umar a wurin. Me yasa ya nemi izininta saboda ɗakinta ne. ita kuma ta yi wasiya cewa in ta rasu ka a rufe ta a wannan wurin wannan ɗakin saboda ba ta son shahara haka ta ma abdullahi ibn zubair wasiya na ka a rufe ta tare da annabi da sauran abubakar da umar saboda gudun shahara wannan ke nuna tawabu nasu su ba mutane bane masu neman suna kenan wanda zai kawo labarin cewa kabarin annabi ai cikin masallaci yake ya san cewa cikin kabarin annabi cikin ɗakin aisha yake kuma lokacin da aka sa kabari na annabi a cikin masallaci ba ko sahabi ɗaya da rai a wannan lokacin lokacin banu umayya ne aka sa wannan kabari a cikin masallaci saboda yalwata masallaci na annabi da aka yi kenan don haka baka ɗaukar wannan ka maida shi hujja a cikin addini na cewa za a ɗauki kabari a saci cikin masallaci hadisi yana zuwa gaba الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض في مرضه الذي لم يكن منه أتكن ريش الله في يد النبي بتأشد جريتا با ألا يكرقنا يوشي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا يأتيني ما يهود النصارى وندا sukan riƙi kaburbura na annabawansu masallaci. Aisha radiyallahu anha ta ce, Laula zalika ubrifa kabruhu. Ba don haka ba da an fiddo kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghaira annahu khashiya aw khushiya sai dai annabi ya ji tsoron ko kuma sahabbai sun ji tsoron an yi masjidan ka a riki kabarin annabi ya zama masallaci ka gani ga hadisi wadih wanda ke nuna maka ga abin da yake zamanin annabi wa an hilal qala kannani urwa ibnu az-zubair ولم يولد لي يتي urwa ya yi mani alkunya tare da ni kuma ba ni da ɗa ba a haifan man ɗa ba a yi ma mutum alkunya abu ne wanda yake ja'iz annabi ya ma'aisha alkunya da ummu abdullah ummu abdullah ita kuma aisha radiyallahu anha ba ta haihu ba to kaji abin da annabi ya faɗa ya faɗe shi ne lokacin da aka zo aka ba shi labari cewa akwai mutane wanda suke sun ummu habiba da ummu salama wanda suka je habasha suka gano wata kanisa wadda ke da fotuna a ciki suna gayin kyawun wannan kanisa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance sai ya ɗago kan shi ya ce ula'ika kawun su waɗannan waɗansu mutane ne iza ma ta fihim rajul salih in mutumin kirki ya rasu a cikinsu بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور mutane ne wanda in mutumin kirki ya rasu a cikinsu sai su gina masallaci a kan shi kabarin shi wasawwaru fihi tilki suwar sai su rinka kawo wannan fotuna da kuke gani din nan sai annabi ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne sharrin halitta a wajen Allah maɗaukakin sarki. To wannan ya nuna ba abu ne mai kyau ba a ɗauki mutum in ya rasu a sa shi cikin kabari, a sa shi cikin masallaci. A ɗauki mutum a sa cikin masallaci lokacin da zai rasu a yi mashi kabari. A'a ana kai mutum inda ake binne mutane ne a binne shi. annabi kuma duk wanda ya kawo dalili da cewa yana kabarin shi yana cikin masallaci kunji kabarin annabi cikin ɗakin aisha yake kuma in muna kallon masadar tashri'il islami tushe wanda ake ɗaukar shari'a zamanin annabi in aka yi annabi yana nan hujja ne wasu sun sa sahabbai aiban abinda suka aka yi ko kuma suka yi wasu sun sa su cikin hujja tare da cewa mafi rinjayen magana aiki na sahabi ba hujja ba ne saboda suna saba ma junansu wannan ya ce i wannan ya ce a'a hadithi kuma ne ke cewa ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum hadisi ne wanda yake da'if bai inganta ba daga annabi wanda ibnu hazm yake banda ma raunin nashi hadisi ne wanda ya saba ma waqi'i sahabbai na wai kamar tauraro suke bi ayyihi muqtadaitu muhtadaitum duk wanda kuka yi koyi da shi za ku shirya hadisi dai bai inganta ba sannan kuma ba kowane tauraro bane in kai koyi da shi za ka shirya don in ka ɗauki tauraro wanda ke yin yamma kai kuma gabas kake so to wannan batar da kai zai yi wannan tauraron to kuma sabon annabi wani zai iya cewa i wani ya ce a'a ta kaka ne za ka haɗa i da a'a cikin abu guda a lokaci guda yi ba to don haka kenan wasu malaman sun ce in khulafa'ur rashidun suka yi ittifaqi wannan hujja ne ijma'i na sahabbai in an same shi hujja ne khulafa'ur rashidun in aka samu ijma'in su dan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina min ba'di kenan wasu sun yi itibarin ijma'i na khulafa'ur rashidun wasu suka ce a'a abubakar da umar su ma in suka ittifaqi kan abu saboda annabi ya ce iqtadaw bil ladaini min ba'di iqtadaw bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ku yi koyi da wannan mutanen guda biyu bayana abubakar da umar wasu sun ba maganar su da aikin su itibar amma dai kaulin sahabi balle ma in wani ya saba mashi ba hujja bane to anan wannan din ma babu balle ka ce zamanin sahabbai ne ijma'in sahabbai ne sahabbai ne suka yi wannan abu babu shi shi ma don haka lokacin Umar ibn Abdul Aziz akwai tasarruf wanda ya yi dan kan mutane su rinka kallon masallacin ko su rinka tunkare shi suna sallah a wurin kuma ko a yanzu Saudiya ta yi ƙoƙarin katange kabari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga fuskantar masallata zuwa gare shi yanda aka yi tsarin a yanzu masallaci bai iya fuskantar kabari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sallah to wannan shine kissa ta kabari na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba yanda ake cewa to ga kabarin annabi a can kabarin annabi ɗakin Aisha radiyallahu anha yake. Wasu su iya istidlali da cewa ashabul kafi قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا توقع القرآن يا كاوتي وأصحاب الكهف da aka zo aka tar da wurinsu wasu daga cikin mutane suka ce lanattakhidanna alaihim masjidan tabbas za mu riki masallaci a kansu kina za mu girin masallaci a kansu kuma alqur'ani da yazo bai lissafa wannan cikin saban Allah ba qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum كلبهم رجما بالغيب ويقول سبعة لم بيتي كومي بأكي سنة إسر الله توا قا ألا يا حكيتو ساممتي أتكن قبري هو بيتي كومي با كنا وانا حجاتي لا لا يا مي مياتي eh ansa wallahi na rasa menene ke kawo mane wannan abu na kalimatu suna kubcewa kana son ka faɗi wani abu ka faɗi wani abu daban na zaci cewa ka wani abu ne ashe sun ce rishin lafiya tana ɗaya daga cikin ababen da ke kawo wannan ka nemo kalima ɗin wata ta zo ko ta ki zuwa Allah dai ba kowa lafiya za su iya cewa ga su sun ce za su yi kafari akan ashabul kafi eh kaji ko za su yi masallaci akan kafarin ashabul kafi kenan ya zama hujja gare su a yi a'a alkur'ani zai iya kawo wasu abu ya ambata su kuma ba ya yi shiru ba tare da ya magana kansu ba kuma wannan bai mai da wannan abin ya zama hujja ne balle ma in shari'ar mu ta zo da hali da wannan abin yanzu la'ana Allahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid wannan hadisi ne nassun fi mahallin niza' to don haka in wancan shar'u man qablana ne in shari'ar mu ta zo da saba ma abin da yake shar'u man qablana ne to muna aiki da abin da shari'ar mu take kan shi ne ba shari'ar waɗanda suka gabace mu ba nan dai kun ji annabi ya hana ya ma tsine ma waɗanda suka yi haka to wancan abu wanda ya faru kuma da alkur'ani ya shiru fa malamai suka ce ba dukkan abin da alkur'ani ya shiru kan shi bane in shari'ar mu ta hana shi ya zamo yin shi daidai ne saboda kisa ta annabi Sulaiman Allah ya labarta cewa ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat suna ma annabi Sulaiman abin da yake so na gine-gine wa tamathila da gumaka wa jifanin da wasu akusa na cin abinci kal jawabi wanda suke kamar tabki manya-manya wa kudurin da tukane rasiyat wanda suke kafafu cikin abin da aljanu ke ma'annabi Suleiman akwai tamafil gumaka kuma mun san a shari'ar mu an hana yin gumaka an hana cin kuɗin gumaka haramun ne a yi gumaka to kaga ai alkur'ani kuma da ya zo bai ce komi ba akan wannan to shari'ar mu ta hana wannan da wancan don haka ba hujja wajen cewa lanattakhidanna alaihim masjida kai ba kai ki magana anan ba fa in abun kai kare kawai dakata alaji ne ki magana الإمام البخاري يتي حدثنا محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثنما شيوانا Sufyan ya ce ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musannaman an yi mashi irin tsira ta doro na raƙumi kamar dai yadda ake kabari a yanzu an tado shi haka bai zamo musaffahan ba a shi'ul musaffah kamar yadda ka ga wannan al-musannam wanda aka mai tudu ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama musannaman kenan an dan dago shi daga ƙasa taki haka shine shibr ya dago daga ƙasa haka kenan wannan ita ce sunna a wajen kabari irin dai yanda muke ga ana kaburburan nan a yanzu namu to ina hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake aika ali ibn abi talib ali ibn abi talib wanda yake cewa kakkabar wani kabari wanda yake ya fito sama sai ka daidaice shi malamai suka ce akwai kadar wanda bai kamata kabari ya kara a kai ba kenan a ɗan ɗago shi kaɗan ya sha bamban da tsarin ƙasa amma ba a yi ya yi girma kwarai ba kenan yin shi a yi girma ya zarce shi ne annabi ya hana amma a ɗago shi daidai yadda in an gani za a iya gane kabari ne wannan abu ne wanda yake ya halatta al-imam al-bukhari yace haddathana farwa qala haddathana ali ibn mushir an hisham ibn urwa an abihi daga urwa ibn zubair lamma sakata alaihim al-ha'id ay lokacin da wannan katanga ta fado gare su fi zamanin walid ibn abdul malik zamanin walid ibn abdul malik أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم أقول كتنجا ودى عمر ابن عبد العزيز أه سكتي يا نيمي أيتا دان شامكنتي كل فسكنت قبري نا النبي صلى الله عليه وسلم دا وندك تارة شي تلوكتن دا wannan katanga ta faɗi aka zo fi bina'ihi sai suka zo za su gina wannan fabadat lahum qadamun sai wata kafa ta bayyana gare su fa fazi'u sai suka ji tsoro wa bannu sai suka yi tsammanin annaha qadamun nabi sallallahu qadamun nabi sallallahu alaihi wasallam wai kafa ce ta annabi فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة ba su san wanda ya san wannan abu ba sai da urwa ya ce masu la wallahi ma hiya qadamun nabi sallallahu alaihi wa sallama ma hiya illa qadamu umar radiyallahu anhu aka ce wannan kafa ce ta umar ba kafa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ke nuna kenan jikinsu ma bai riga ya canza ba amma Umar annabi sallallahu alaihi wasallam daman ya bada labarin cewa ƙasa ba ta cin naman annabawa wannan sananne ne annabawa ƙasa ba ta cin naman su to kaga yana nuna Umar din radiyallahu anhu shi kanshi ƙasa ba ta ci naman nashi ba akwai babana Jabir lokacin da aka binne shi ai wannan hadisi ya riga ya gabata gare mu lokacin da ya je ya tono shi yake yadda aka sa shi haka yake wasu wasu suka ce to wannan yana kibantuwa ne da su wannan sahabbai ko kuma a'a dukkan shahidi ne ki zamowa haka kenan dai wannan yana nuna waɗansu mutane ba su canzawa a yanda aka binne su kuma shi ma ba shi ke nuna wanda ya canza ɗin ba kenan shi ma a koma ana cewa abincin tsutsa ne don mafiya yawan mamata ai canzawa suke yi kuma rubewa suke yi ba mu yi tsafanin zamani zai kawo mamu ba wanda za a rinka bibiyan mamata da irin wannan ba wallahi وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه دقى عروة ابن الزبير دقى عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله ابن الزبير تايم عبد الله ابن الزبير وصية التي لا تدفني تك بنيني معهم تارد النبي دا أبو بكر دا عمر ودفني مع sawahibi yadda aka rufe mata na annabi a albaqiya bil baqiya ka rufe ni tare da abokaina matan annabi da aka rufe su a nan wurin da ake ce ma albaqiya la uzakka bihi abadan saboda ka a tsarkake ni da cewa kabarin annabi da abubakar da umar da aisha kenan gudun wannan shi yasa Aisha radiyallahu anha ta nemi a rufe ta inda ta ce a rufe ta shine albaqiya inda ake rufe kowa da kowa wannan ya nuna maka shi ma mutum in ya rasu abin da ya kamata ya yi wasiya da shi kenan a kai shi makabarta a rufe shi inda ake rufe kowa da kowa anan ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi za mu tashi akan hadisi na dubu da ɗari uku da tisa'in da biyu rai sama nan tafi na saudi Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin nan tafi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin in akwai tambaya in Allah ya samu sani sai mu karba